والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم يوم بعد من عين الثلاثة أشرين دي بيركي ننجا وطن ربيع الثاني هجر من ذن الله صلى الله عليه وسلم دبو إلى دريه إلى أربعين muna kuma ɗaya ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha tara Allah sake kaddara mana haɗuwa a cikin wannan masallaci don ci gaba da karatu a littafin al'adabul mufrad na Imam Bukhari muna tsakiyar babin da ke magana akan hasanul khuluqi idza fatuhu masu kyawun hali idan sun fahimci addini me matsayinsu da martabarsu cikin addini mun karanta hadisi na farko wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa lalle mutum idan yana da kyawun hali to zai iya riskar darajar mutumin da ke tsayuwa cikin dare yana raya dare da sallah to mutum zai riski wannan ladan nasa idan da kyawun hali mun kuma karanta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi alkhairin musulunci sune waɗanda suke da kyawun hali in har sun fahimci addini da dai kuma hadisin da ke cewa mafi alkhairihi da alhanifiyatu samha yau za mu tashi a kan lambar hadisi ta 288 imam al-bukhari ke cewa haddathana abdullahi ibn salih qala haddathani musa ibn ali an abihi an abdullahi ibn amr qala arba'u khilal idza u'titahunna fala yadurruka ma uzila anka min ad-dunya yace arba'u khilal tabi'u guda hudu ko halaye guda hudu idza u'titahunna in an baka su a duniya fala ya burruka to kar ya dame ka ma uzila anka abinda aka dauke a gare ka in dai an baka hudu to ko me aka dauke a duniya ba a baka ba wani abu ba zai dame ka ba fala ya durruka ma uzila anka min ad-dunya na farko sai yace husnu khaliqa kyawun hali in dai Allah ya baka halaye kyawawa dabi'u masu kyau wannan ka samu kwata na abin da ake da bukata a duniya can hali in dai ka same shi to ka samu na farko wa afafu tu'ma da kuma kamewa wajen abin da mutum zai ci tsantsaini wajen abin da mutum zai ci idan mutum yana da tsantsainin abin da zai ci wannan ya sake samun wata kwata din kenan ma'ana ba komai zai ci ba sai ya tabbatar wannan abin halak ne babu wani sofa ne na shubuha babu sofa ne na haramun sannan zai ɗauka ya kai bakin shi in mutum yana da taka tsantsan akan abin da zai ci wannan ita ce baiwa mai girma ko tana cikin baiwa mai girma da Allah ya mutum a duniya wa sidqu hadithin da kuma gaskiyar magana in mutum zai faɗi magana sai ya harari gaskiya ya tabbatar gaskiya ce sannan ya faɗe ta to duk wanda Allah ya hore wa gaskiyar furuci to wannan mutumin Allah ya hore masa shi ma alkhairi mai yawa a rayuwar duniya gaskiyar furuci abu huraira da ya rawaito wani hadisin a wata riwaya sai yake cewa shi ma rawaito kwatankwacin wani hadisi din da yake cewa sidqu hadisin yace ko da mutum ne zai ce da yaro zo ka karbi dabino yaron ya zo ka rike hannunsa ka dauke shi kana dariya sai yace wannan ita ma ƙarya ce to daga cikin sidqu hadisin kenan ko irin wasa da ake ma yaro ungo in ya zo ka rike shi ka yi dariya to a wajen abu huraira wannan ƙarya ce to idan baka irin wannan Allah madaukakin sarki ya maka baiwa mai yawa karkashin fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba ba kina kire ba ta cikin suratul safi ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun ko kabura maqtan inda Allah an taqulu ma taf'alun ma la taf'alun a karkashin ibnu kathir sai kawo wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai ziyara ɗaya daga cikin gidan sahabban shi mata sai take so ta kama yaro sai take ce masa ungo sai manzon Allah ya tsaya ga ikon Allah yaron ya taho cap cap cap cap cap da ya taho yana meka hannunsa da ta bude ne ta ga manzon Allah ya ga ta saka mai wani abu a cikin hannun shi sai ce wallahi ba dan kin saka ba sai an rubuta ki cikin makaryata a wajen Allah madaukakin sarki to kenan hatta irin waɗannan maganganun in mutum zai kauce mushi to ketar baiwa Allah madaukakin sarki mashi a duniya sidqu hadisi shine abu na uku wahibbu amanatin da kuma tsaron amana rikon amana idan mutum yana da rikon amana to wannan Allah ya cike mashi baiwa guda hudu da ake da bukata a duniya kyawun hali kamewa wajen abin da mutum zai ci gaskiyar furici sannan roƙon amana wannan roƙon amana din Abdullahi ibn Abbas yake cewa hatta tsiraicin mace wannan abin amana ce Allah madaukakin sarki ya danka a hannunta to ta rike hi lafiya kalau har ta je gidan mijinta tana gidan mijinta ta zauna lafiya kalau ita ma wannan amana ce Allah ya dasa a hannunta to kenan ba iyaka dukiya amana ta tsaya ba kenan kai kanka a karan kanka idan mace ita wannan amana ce aka baka kai ma naka tsiretin amana ce Allah madaukakin sarki Allah ya dora maka to ba sai akan dukiya ba akan yaya akan iyali akan makwabta akan dukiyar jama'a akan aiki da aka baka akan kula da dalibai da suke hannunka almajirai ne yan firamare ne yan sakandare ne dukkaninsu waɗannan nau'ika ne na amana in dai Allah ya baka ikon kiyayewa to ka samu guda hudu baiwa da Allah madaukakin sarki kiwa mutum a duniya in ka same su duk abin da ya kuce maka ba ka asara a rayuwar duniya babban su ne ta farko shine manzon Allah ya ce husnul khaliqa kyawun hali Allah azurta mu da shi haddathana abu nu'aym qala haddathana daud bin yazid qala sami'tu abi yaqulu sami'tu aba hurairah yaqulu qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da mutum tabbata a gare shi ya ce taduruna ma aksaru ma yudkhilun nara kun san mafi yawancin abin da ke shigar da mutane wuta jahannama kun san me yafi yawan shigar da mutane wuta qalu sahabbai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon shi sune suka fi kowa sani dan wutar ma ba mu santa ba ku kuke ba mu labari barantana abin da zai fi shigar da mutane cikin ta suka ce Allah da manzon sa sune mafi sani Ƙala sai manzan Allah ya ce al'ajwafani ya ce ramuka guda biyu su ne suka fi shigar da mutane cikin wutar jahannama ko kurmi guda biyu ko rami guda biyu ko kwararo guda biyu ne su da ake karansu al'ajwafani. Me al'ajwafani sai manzan Allah ya ce alfarji, farji, da na ɗa namiji da na ɗa mace kowane yana da kwararo. Na ɗa namiji yana da kwararon da yake taho da abin da yake tahowa. na ya mace tana da kwararan da take karbar abin da yake tahowa yasa manzo Allah ya kira su aljo haka nan alfamu bakin mutum shi ma kwararo ne lokacin da zaka sa lomar abinci in ta bi ta nan tun daga ramin bakin ka za ta bi ta cikin makogoro ta bi ta abin da za ta bi har ta dira cikin uwar hanjinka duk ta kwararo take bin shi yace to waɗannan abubuwan guda biyu suka fi jefa mutane cikin bala'i in aka ce alfarju baya buƙatar yanzu wanda yake rayuwa a wannan zamanin sai an masa ma ƙarin bayani akan ya farji yake shigar da mutane wutar jahannama ko zai shigar da mutane wuta ƴan mata abin sai Allah ya gyara matan aure abin sai Allah ya gyara zawarawa sai gyaran Allah madaukakin sarki samari sun ki neman na kansu kawai sai yawon iskanci su nemi junansu su nemi kuma ƴan matan gari don haka baya buƙatar a gaya maka cewa farji yana shigar da mutane wutar jahannama haka nan baki mutane sun daina tsantsanin abin da za su ci sun daina tsantsanin ta hanyar da za su samu abinci bukatar kawai a sa a baki ciki ya ɗauka to abin da ake jefawa ta batar baki a nan bala'i yake ƙara samun ɗan adam ya kamata lalle mutum ya tantance duk abin da zai sa a bakin shi ya tabbatar yana da yaƙini in Allah ya tambaye shi ansar da zai bada za a zauna lafiya kalau idan akwai ɗan kyami-kyamin shubuha a ciki to malamai ba su ba da kofar da za a ci ba har sai an shiga halin larura babu yadda za a yi wataƙil bala'i ya tuso to sannan kuma sai a taɓa a daidai wannan lokacin amma ana zaune lafiya kalau duk abin da zo ka rinsa ido ka karɓa akwai matsala ka je ka kwankwasa kofa akwai matsala ya kamata lalle mutum ya zama tona da sakatsantsan kan abin da zai jefa baki shi dan da farji da baki su ne suka fi jefa mutane wutar jahannam wa aktsaru ma yudkhilul janna to dan kara kada ya wutar jahannama sai manzo Allah ya ce musu mafi kuma yawan abin da ke shigar da mutane gidan aljanna kofar da tafi saurin shigar da kai aljanna sai ce taka wallahi akwai tsoron Allah madaukakin sarki cikin taka wallahi shine akwai taka tsantsan wajen farjin da Allah madaukakin sarki ya baka akwai tantance a wajen abincin da zaka ci akwai bin da'u abin umarnin ubangiji akwai kaucewa hanin shi akwai haƙuri da halin da Allah maɗaukakin sarki ya ajiyata duk cikin takawa ce to inda aka samu mutum yana da jin tsoron Allah yana taka tsantsan da rayuwa wannan hanya ce da take shigar da mutum gidan aljanna da sauri Allah azurta mu takawa din wa husnul khuluq sai kuma kyawun hali in dai mutum yana da kyawun hali to kamar dan mukullin aljanna ne aka danka a hannun mutum lalle kyawun hali yana da kyau wallahi a rike shi ko ma ba maganar aljanna a cikin mutane kowa yana son mai kyan hali za ga duk inda ɗan iska ya ƙare iskancin shi to fa idan ya zo zai kimsu to kuma abokan da yake nema ba irin su yake nema ba haka ita ma wannan duk in ta ƙare taɓara za ta taɓara lokacin da tahiriya za ta yi aure to ba irin su take nema ba na daban take nema mai kyan hali take nema ko wanda ya kame kansa ya zamanto mai mutunci mai dattako wanda zai tarbiyar 'ya'ya wanda zai kaza su ake da bukata kowa yana son mai kyan hali kowa yana son mai kiyaye a duniya haka a cikin jama'a aka samu mai amana mai gaskiya wanda baya zaluntar al'umma in an ba ku haƙi ba ku da tsoron zai cinye muku in an ba shi amana ba ku tsoron zai ci ba ku tsoron zai muku sata waɗannan mutanen an fi jin nutsuwa a tare da su da haka kenan kyan hali yana daga cikin abin da ke shigar da mutane gidan aljanna Allah da ya ƙara azurta mu da shi حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا عبد الجليل بن عطية عن شهر عن أم الدرداء قالت قال أبو الدرداء وقام أبو الدرداء ليلة يصلي وترانا أبو الدرداء يتاشي تكين دري فارا صلى تنفر فندران صلى يكي فجعل يبكي كوي كوكا yana sallah yana kuka yana sallah yana kuka in yayi sallama ya kabarta wata sallah kuka ne zai zubo aka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke da yawa kwana suke suna kuka to mu kuma yanzu Allah in ka bincika wani a cikin mu ya hekara uku ma bai yi kuka ba ba na tsoron Allah ba na wahalar rayuwar kawai dadi ne kawai sai dariya kawai sai farin ciki kuma sannan ma yadda za a karanta Qur'anin ko a karanta hadisin ma ya ji ma an zo wajen tsoron Allah babu saboda yadda muke ganewa tsoron Allah ma yayi nisa shi ko inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama yadda mutun ya fahimci addini yadda yake jin tsoron Allah yadda zuciyarsa take karaya idan ya ambata ayar Allah madaukakin sarki sabai da an saka tahi sallah cikin dare aya ɗaya za su biyo ta kanta shikenan aiki ya gaga gyaru ba za a ce ba aiki ya lalace kenan ko wani sahabi aka ce da ya tahi cikin dare zai karanta sallah yana kama surar tartar tartar yana tafiya yana zuwa fa idza nuqira fi naqur fa zalika yawma idin yawmun asir yace fa idza nuqira fi naqur lokacin da za a yi busa a cikin kaho fa zalika yawma idin yawmun asir yace wannan lokacin shine yini wanda yake mai tsananin damuwa da takura da wahala a cikin shi yana karanta ta da yayi ya fadi hikenan shi an gama rayuwar ta kare kawai kwakwalwar ta kasa hararo masa yadda za a yi da wannan yini din wannan spark din da kwakwalwar ta yi na tsoron Allah madaukakin sarki har rayuwar ta kare yake fa idza nukira fi naqur fa zalika yawma idhin yawmun asir to wannan kaga baka bukatar a ga maka yana da tsoron Allah ko ya mutu da imani ko ya mutu da imani ba dan imanin ne ya kawo shi sallah imanin ne ya kahe hararo tsayuwa a gaban ubangiji shi shi ko da kansa yace wa amma man khafa maqama rabbih ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى da haka to tsoron Allah yake sa zuciya ta karaya Abu Darda yana fara sallah sai kuka ya zo masa faja'a da ya biki wa yaqulu yake addu'a yana cewa Allahumma ahsanta khalqi Allah ka kauta ta kyawun halitta ta laqad khalaqana al-insana fi ahsani taqwim duk dan adam Allah ya masa kyawun halitta in ka rena halitta da Allah madaukakin sarki ya ma to inda a ara ma ta kare kai sati ɗaya man cikin al'umma ka ji ko a ara ma ta kyanwa ko a ara ma ta jaba ko ko a ara ma ta bera inda ku yi sati ɗaya inda mu kaga yadda za ka yi a cikin al'umma za ka samu sassauci ko za ka samu takura ko a mai da kai duk abin da ka taɓa ya zama sulai ko ya taɓa naira a ɗan samu tsawon sati guda ɗaya ko a yi ta alto ko ka taɓa kofi ya zama sulai a mai da kai haka za ka ga cewa takurar ta yi yawa a barka a yadda Allah ya halitta ka kyakkyawan halitta ce da aka sai addu'a na cewa Allahumma kama a hasanta kalki ko a hasanta kalki sai ce fa hassin khuluqi Allah ka kyautata dabi'una yadda dan adam ke da kyawun halitta to Allah ka sa in samu kyawun hali hatta asbaha mata ta ce kwana yayi yana kuka yana wannan addu'ar yana kuka yana wannan addu'a da gari ya waye an kira sallar asuba da ta masallaci sai ta ce qultu sai nace da shi ya abadarda kai abu darda da ita da mijin duka alkunyarsu iri ɗaya ce ko ummu darda abu darda shi ya kira ta da ummu darda ita ta kira da abu darda yana daga cikin karramawa ko karantawa da larabawa suke wa junansu da junansu yana daga cikin ko abin da ya karanci a duniyar hausawa ko kai haka gatso gatso za ka kira sunan matarka ita ma haka gatso gatso za ta kira sunanka dan sunan na kan soyayya tun ana dai a waya kafin a zo gida shikenan da ta zo gida an gama kawai ita ma da ta zo gida kawai haka za ta ke kiranka kawai kabiru ko lawan shikenan an gama in ta ga dama irin ma ba ta ce lawal ko eh Allah rufa asiri tace to ya abad darda ma kana du'a'uka منذ Laila illa fi husnul qulub baka da wata addu'a tunda daren nan ya tsaya Allahumma ahsanta khalqi wa hassin khuluqi ita ce kadai addu'ar da kake tun daga farkon dare har gari ya waye me yasa ba wata sai wannan fa qala sai ce ya ummat darda shi ma ka jin da ya mata alkunyar kenan ko ita ta ce abad darda ya ce ummu darda ya ummat darda inna la'abdal muslim ta shi bawa musulmi bi a yahsunu khuluquhu halinsa yakan yi kyau hatta yudkhilahu husnu khuluqihi aljanna har sai kyan wannan halin ya shigar da shi gidan aljanna ma'ana matsar musulmi halinsa zai rika yin kyau yana ƙara kyau to wannan kyan halin nasa ba inda zai taka birki har sai ya shigar da shi gidan aljanna wa yasi'u khuluquhu ya ce wani lokacin mutum halinsa zai yi muni a ta yi da khilahu su ukulukihin nar har sai wannan munin halin ya shigar da hi wutar jahannama Allah ya tsare mu wal abdul muslim ya ba ta ansa kenan me yasa na kwana ina cewa fa hassin khuluqi saboda kyawun hali yana shigar da mutum gidan aljanna kamar a can da muka wuce taka wallahi wa husnul khuluqi to Abu Darda Abu Darda kamar ya ji wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake ta aikin hali yana shigar da mutum gidan aljanna shi yasa na roki Allah kyauta ta halina in directly kenan kamar roƙon Allah yake Allah ba ni gidan aljanna dan inda da kyan hali kamar an samu aljanna na'am sai ka wata magana ta biyu sai yake ta wal abdul muslim shi ko bawa musulmi yughfaru lahu wa huwa na'imun ana gafarta masa fa ko yana bacci in dai mutum bawa ne musulmi ko bacci yake ana gafarta mushi wata ƙarfi ne dalilin da yasa Abu Darda bai ce ba Allah gafarta mu tunda wanda yake bacci ana gafarta masa ya wanda yake sallah kuma fa ina yake cewa Abdul Muslim yughfaru lahu wa huwa na'im bawa musulmi ana gafarta masa alhali yana bacci amma ba dalilin haka bane zamu ji hikimar da yasa ya faɗa qultu sai nace ya Abu Darda ta sake dai alkunya tace a'a Abu Darda kai ba yughfaru lahu wa huwa na'im ya za a gafarta wa mutum alhali yana bacci yana minshari ya yi daidai akan katifa ko a gafarta masa? Kala, sai abu da ta ce ga yadda abin yake, ya ƙomo a ƙoho minan laili, ɗan uwansa zai falka cikin dare, fa ya ji ta hidu, sai ya dage wajen sallolin cikin dare, su ne ta hajji ko, wa minan laili fata hajjar bihi na filatan laka, asa an yaba asa karabuka, makaman Muhammadu. to idan ya yi wannan tahajjudin cikin dare faye da Allah azza wa jalla sai roƙi Allah a cikin wannan daren nashi Allah ka mun kaza Allah ka gafarta min Allah ka bani kaza Allah ka tsare kaza Allah ka yi tsakaninmu da kaza da dai addu'o'in da mutum ke idan ya tashi cikin dare fa yastajibu lahu sai Allah ya amsa wannan addu'ar tashi duk abin da ya roƙa Allah sai ya amsa mishi wa yad'u li akhihi yawa kuma dan uwansa addu'a bayan shi ya roƙa an masa to kuma sai sake roƙa wa ɗan uwansa musulmi wa ya da uli akhihi fa yastajibu lahu fihi sai kuma Allah ya amsa mashi akan shi wannan musulmin da ya roƙa wa Allah madaukakin sarki daga kenan idan mutum ya farka cikin dare yayi sallah kada addu'a ta takaitu iyaka kansa da kansa ya roƙa wa kanshi ya roƙa wa iyalin shi ya roƙa wa al'ummar shi ya roƙa wa ƙasar shi dan ana sa rai Allah madaukakin sarki ya karɓi wannan addu'a tashi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari in an zo ɗaya bisa ukun dare na ƙarshe Allah na iyowa ƙasan duniya sai ya ce to ina mai neman gafara in gafarta mashi ina mai neman tuba in karɓi tuban shi ina mai addu'a in ansa mashi haka Allah madaukakin sarki zai rika faɗa wannan awa ukun ta ƙarshen dare ko awa hudu ta ƙarshen dare danganta da lokacin dare ke da tsawo ko yake da gajarta to iya wannan lokacin in dai ka yi addu'a ka roƙi Allah kamar karɓafiya ce in dai ka roƙa za a amsa in ka nemi gafara za a gafarta maka in ka nemi tuba Allah maɗaukacin sarki zai yi tuba a gare ka ya kita to idan ka kwanta bacci ɗan uwanka ya miƙe ya ma addu'a Allah maɗaukacin sarki zai gafarta maka to amma ya za a ɗan uwanka ya miƙe cikin dare ya yi sallah ya nemi gafara kuma ya tuno da kai ya nema maka gafara wani ya mana hikima da za ta sa a ɗan uwanka ya falka cikin dare na malam bismillah sai kana da kyan hali ka mu'amalancin mutane sannan mutane za su yi ma addu'a na'am wani fa Na'am shi mai addu'ar kenan. Shi mai addu'ar imaninsa ba zai tabbata ba sai ya so a uwansa abin da yake so ma kanshi. Haka yake a bangaren wanda yake sallar. Amma wanda aka yi wa addu'ar malam mai farko ya amsa mana tambayar ta ce kyan hali ne zai sa musulmi su tuna da kai cikin dare su ma addu'a. Wataƙil da rana sun yi faganniya rayuwa ta cushe. Da ya zo maka da matsala ya rasa yadda zai da ita sai kawai masa. Wataƙil kyauta ce, wataƙil sadaka ce, wataƙil rance ne ɗan soft loan ko rayuwar ta cuke ya rasa da zai dubu ɗari ta sako shi a gaba ya rasa inda zai sa kanshi sai ce to ka ce to ga wannan dubu ɗarin ka rika bani da dubu biyar biyar biyar har Allah ya sa mu je ka biya ni wata ashirin kenan ko idan ya je ya kashe wannan matsalar ya ji hankalinsa ya kwanta an ya falka cikin dare anya zai manta da kai zai tuno da kai ya ma addu'a shi ne yake cewa to dan adam yana bacci ma ana nema mashi gafara kuma Allah madaukakin sarki ya gafarta maka wani haƙinsa ya makale ya buga ya buga ya buga ya rasa yadda zai ya zo ya maka bayani kai kuma kana da yadda za ka yi ka shige mai gaba wannan matsalar ta biya kyawun hali ne ko ba kyawun hali ba ne in ya falka cikin dare yana sallah ba zai manta da kai ba da haka kenan kyawun hali ke sawa mutane da wana da wana da wana su falka cikin dare su yi addu'a su saka da kai da haka to dole yake so ya ribaci yan uwansa musulmi ya zama to yana faranta ran al'ummar musulmi a rana ka faranta ran al'ummar musulmi guda ɗari insha Allah za a samu goma ko sha biyar su tana da kai in sha biyar sun tsaya cikin dare sun yi sallah wata ƙan uku ko hudu za su ma addu'a kuma Allah da Allah madaukakin sarki zai karba malamai sun ce hadisin da'ifi ne a dalilin akwai shahar ibn haushab a ciki amma iyaka a hasan da khalqi fa husn fa hasan khuluqi ya tabbata a hadisi na daban daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد ابن علاقة عن أسامة ابن شريك qala kuntu inda nabi sallallahu alaihi wa sallam na zamanto a wajen annabi sira da mutum tabbata a gare shi an ce a hajjin sai ta hajjatul wada yayi haji ya kare to a daidai lokacin da ya mutane suka kewaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan ya taba shi wannan ya taba shi wannan ya taba shi wannan ya taba shi kima usama ta yazo rungumu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce ban taba jin jikin da yake da kanshi da dadin tabawa ba sama da jikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana dake da shi sai ya ce waja'atul a'rab su ma laraban kawai sai suka iyo ca suka iyo jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma ba za a bar su a baya ba dan haji ce da aka yi ta da sahabi ya kusa 150 ko sama da haka duk sun kewaye manzon Allah yana ba da sako to su kuma laraban kawai dama ku kun saba da manzon Allah shekara goma kuna tare wasu shekara goma sha wani abu wasu shekara ashirin da wani abu mu ma ku ba mu dama mu zauna da manzon Allah dan haka suka danno suka danno da suka zo jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waja'atul a'rab laraban kawai suka zo nasun kasirun yace mutane ne masu yawa damkam min hahuna wa hahuna ko ina nan da nan din manzon Allah ko inansa mutane ne sun kewaye shi fa sakata nas to da aka kewaye shi kowa sai ya shiru la yatakallamuna ghairahum banda su ba wanda yake magana banda su a kenan na susuwa yauwa laraban kawai ko su suke magana sun sahabbai sun ribaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wata ilhi ne contact na farko tsakanin larabawan kawai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai suka kame sai suka ba su yi magana da haka yana daga cikin ladabin tafiya idan kun tafi da shugaba ko da malami ko da waye kun saba zama da shi ku yi hira da safe ku yi da yamma ku yi da daddare in aka samu damar da za a tattauna a yi tambayi ku ki shiru ku kame sai ku bar baki su ribata amma kun yi dominated din shi a gari kuma an je wani gurin za a tattauna kun kanan da ɗayan garin kuma duka ku ne masu hira a jikinsa kuke za ku haramta waɗancan su samu ɗan alkhairin da za a samu a jikinsa na minti talatin ko na minti ashirin sai ku haramta musu isa jahabai suka ja baya suka bar larabawan kawai suka kewaye manzon allah sallallahu alaihi wasallama kowa ya shiru su suke yin tambaya la takallamuna ghayrahum fa qalu sai suka ce ya rasulullah suka ce ya manzon Allah a alaina harajun fi kaza wa kaza akwai laifi a kanmu ma iya fadawa kunci in mun aikata kaza da kaza sai suka ambaci wasu ayyuka a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyukan ba matsala akan su yi sa mai ruwaya bai kawo su ba kawai dai kaza da kaza ka tabbatar an yi tambaya din kenan fi ashiya'a min umurin nasi cikin dai al'amura na mutane in mun yi kaza akwai matsala manzo Allah ce ba matsala in mun yi kaza akwai matsala ce ba matsala in mun yi kaza akwai matsala ba matsala tunda ba matsala ba sai an gaya maka ba kai ma in ka aikata ba matsala je ka aikata eh fi ashiya min umurin nasi la ba'sa biha abubuwan da babu laifi a kansu fa qala sai manzo Allah ya ce ya ibadallah bayin Allah ku tsaya da tambaya kenan ko bari an gaya muku ma abin da an kun yi kawai shine akwai matsala in babu duk abin da kuka yi ba wannan ba ba matsala akan shi sai ce ibadallah wada Allahul haraja Allah ya ɗauke muku nauyi ya ɗauke muku kunci cikin abin da za ku yi illa mura'an iqtaraba mura'an zulman sai mutumin da ya yanki mutun da zalunci al-iqtarab daga qarhu shine kamar rance ko amma malamai suka ce asalin kalmar iqtarab shine kamar a yanki abu ko rance ne mutun ya baka a daga dukiyarsa ne ya cire wani abu ya dauko ya baka to abin da yake akwai nauyi a kansu shine ka ciri wani abu daga jikin dan uwanka musulmi da zalunci yace wannan ine inda laifi yake faduwa illa mura'an iqtaraba mura'an zulman sai mutumin da ya yanki wani mutum da zalunci ya za a yanke shi shine ya taba mutuncinsa da zalunci ya taba mashi martabar shi da zalunci ana zaune kawai kawo ta magana dan ka bata masa rai ana zaune ka faɗo ta magana dan ka sauke martabar shi ana zaune ka faɗo ta magana don ka dakushe martabar gidansu to irin waɗannan abin su ne idan an yi to anan ne Allah maɗaukakin sarki baya shiru akwai laifi a ciki illa mur'an iqtarada mur'an zulman fa zaka alladhi haraj harj wannan shine ya fada cikin kunci wa halaka wannan shine ya fada cikin halaka wanda zai ci mutuncin musulmi wanda zai gulmar musulmi wanda zai annamimancin musulmi wanda zai bata martabar musulmi wannan shine ya jefa kansa cikin kunci wannan shine ya wulakanta kansa cikin musulmi menene muhallin shahid daidai nan eh ya aka to aka samu kyakkyawan hali a daidai nan sai da muka wuce wata magana za mu shiga ya aka aka samu kyakkyawan hali a daidai nan gurin ya ce shine mai kyakkyawan hali shine wanda baya zaluntar bayin Allah ta wace hanya hanyar mu'amala eh zaluncin nake so ka faɗa ko cutar ka faɗe ta ƙar yawwa very good mai kyakkyawan hali baya gulma gulma ce takan kawo ka ci haƙƙin ɗan uwanka musulmi to mai kyakkyawan hali baya cin gulmar musulmi mai kyakkyawan hali baya gaya musulmi bakar magana a gaban shi akwai wanda a gaban ka zai cin mutuncinka ɗan kaza babanka kaza babanka kaza danginku kaza wani a gaban ka a gaban mutane kana da sarauta ko baka da sarauta kana da martaba ko baka da martaba kana da mulki ko baka da mulki wannan cin zarafi ne to irin wannan haƙƙin Allah madaukakin sarki baya kyale shi da haka to duk wanda ya ci wannan akwai nauyi a kan shi kuma akwai halaka a wannan mutumin din gaba da gaban musulmi in ka faɗa ba halin mutanen ƙwarai bane a bayan idansa in ka faɗa gulma ne ba halin mutanen ƙwarai bane ba ko menene in dai zai taɓa ɗan uwa musulmi ba a faɗin shi mun wuce a baya hadisin Abdullahi dan Mas'ud ko wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Hausa mai ciro masa wani ganye ne ko ciro masa wata itaciya ya hausa masa sahabbai suka ce wanda daga cikin sahabbai sai ce ta ma a daƙo saƙai ka ya bi na ummi abdin da siri wani irin ƙauri gare ka ɗan ummi abdin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan magana da yake faɗa sai ce na rantse da Allah wannan kafafuwan nasa sun fi dutsen Uhud nauyi a gaban Allah madaukakin sarki sai ce wa innaka tabtaku yace kuma ka ci naman shi gulma ga yadda ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kalma yana ganin ba matsala bace kamar abu ne da za a yi wasa da shi sai ce wannan kalmar da ka faɗa kuma ka ci naman shi to hata irin wannan kalmar ba ta fitowa daga bakin mutanen kwarai lokacin da suke mu'amalantar al'umma idan mutum za su riƙe akan irin wannan zai wahala kuma ya zauna yake faɗa cewa mazinaci ne dan gomo ne mai tsallaka gidan mutane ne farawo ne zai wahala wanda ba zai siffanta halitta da Allah ya maka ba kuma ya shiga cikin ɗabi'unka to masu kamewa akan ɗabi'un mutane waɗannan su ne masu kyawawan halai masu afka musu waɗannan kuma su ne suke halaka Allah ya tsare mu qalu sun gamsu da wannan kace ya rasulullah kace ya manzon Allah anata dawa ba laifi idan ciwo ya kama mu ma iya yin magani shine anata dawa qala na'am sai ce kwarai ya ibadallah tadawau bayan Allah ku yi magani fa inna Allah azza wa jalla lam yada da'an illa wada'a lahu shifaan domin Allah madaukakin sarki bai sanya cuta ba sai da ya ajje maganinta sai da ya ajje mata waraka duk inda kaga ciwo to wannan ciwon a wajen Allah madaukakin sarki yana da waraka wata riwaya lam yunzil da'an illa anzala lahu dawa'an bai sako da cuta ba sai da sako da maganinta ghaira da'in wahid banda ciwo kwaya daya duk wani ciwo da ka gani a duniya gaba daya yana da magani banda ciwo kwaya daya shine kan jamo na'am tsufa ne to amma a ga yau ka sai kan jamo bai da magani magani ne ba samu ba? na'am wani ya ce siyasa ce ko? akwai maganin kanjamau watakil siyasar duniya sai ta hana a ce ga maganin kanjamau ko dai don a ƙara yawan mazinata ko don a ƙara yawan wanda za a kashe idan lokacin ya yi ana ba ku magani yanzu kuna sha kyauta kun saki mara kuna taɓara ku idan suka rike maganin su ba wanda zai iya sayan na wata daya kuma za su rike din tabbas dan wani ne yake yin gumi yayi hikima ya samu kuɗi kuma ya sai maganin ya ce akai wa mazinata eh haka ake a duniya wani ne zai yi gumi ya nemi kuɗi kuma ya kai wa kamfanin nukan magani su sarrafa magani ya saya da tsada ya ce wannan akai wa Afirka suna zina in sun yi zina sun samu cuta a ba su magani wata ran zai mutu wata ran zai daina ko wata ran za ku bata musu ne su ce to mu rike maganin mu inda na wata biyu ko mu rike maganin mu inda na wata uku za a samu barna in an rike kuma ba kowa bane albashin sa zai iya saya masa wannan maganin na wata ɗaya ta da aka siyasar duniya ce a karkashinta haka wanda suke tunanin za su saka mara saboda akwai magani su yi taka tsantsan babban maganin ta na farko shine mutum ya tsare mutunta sakamai da Allah madaukakin sarki ya yi umarni wanda ta same shi ta hanyar tsotsayi to me ta dage da addu'a da neman Allah madaukakin sarki da mai asiri in ka dage da addu'a da wai Allah zai iya cire ta da kuma shan itatuwan da dai an Allah ya kaddara a samu magani a samu a cikin su ko wala jibi ka da riya ko a itatuwan da muke tare da su ta kin Allah da akwai na maganin kan jama'a a ciki magani ne a gona yaro aka ce bai sani ba ya sare shi ibn al-qayyim al-jawziya yana cewa duk wani ɗan itace da ka gani a ɓangaren da kake zaune to yana da alaƙa da cututtukan da suke wannan wurin duk ɗan itace da ka sani musamman waɗanda suke yin ƴaƴa to akwai magunguna a jikinsu hatta wannan maina da kake gani wannan lubiyar da take faɗowa tana ɗauke da magunguna da yawa na cututtukan da muke da akwai bincike ne mu natsa shine ba ma yi kuma musamman yan laboratory da suka yi wannan kalsa ake ta ko mecece ko a samu cutar inda ake samun ‘ya'yan dabino ɗin ake fidda mansu da wannan ruwan da mai ake gwadawa a gani wataƙil za a gano abubuwa da yawa a cikin yi ne ban ma yasa ba mu samu ba yasa ya ce to aƙalla idan ɗan itace ‘ya'ya a gurin to ran da ka fara ganin shi ka wanke kai bismillah ka ci zai maka wani magani a jikin ka ko da ka sani ko baka sani ba da haka ran da ka goruba ta fito inda goruba a gurin ku ka wanke ka samu guda ka ci ran da kaga kanya ta fito ka sha ran da magariya ta fito ka sha ran da aduwa ta fito ka sha in tsamiya ta fito amma kunu ko in goro aya in gwanda ta fito in goba ta fito in akwai ta to akwai magungunan da za ta yi maka kuma an kun matsa bincike to suna dauke da magungunan yasa za ka tada wani lokacin bihiyoyin suna fitowa daidai da yanayi kamar tsamiya an ce ba ta fitowa sai gurin da ake da tsananin zafi irin namu nan gurin to duk inda ka ji a duniya ka ganta zafi ake da abu da haka ba za ta rasa dangantaka da zafi ba irin su bihiyar kuka ba a ganin ta sai gurin da yake akwai ruwa ko sun ce ko masu yin rijiya ne in sun je kungurumin daji suna tunani akwai ruwa ko ba ruwa nan kuka nan kuka an suka tona tsakiya ba su da problem akwai ruwa a gurin dole ba ta fitowa he da gurin da ruwa yake kwanci in ta nutsa jijiyar ta he ta duk inda ruwa yake a kafa he ta zuko yasa take shekara ɗari kyam a tsaye ba ta da matsala kuma durin da ka sa ta ka matsa sai ka ga ruwa a jikinta kaga kenan akwai matsala ko akwai magani kenan a cikinta akwai wani rufin asiri bincike ne ba a matsawa da haka dai Allah dai bai taba saukar da cuta ba face wannan cutar tana da magani sai kuma in an zo hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane ba za su afka ma alfasha ba da zinace zinace to face Allah madaukakin sarki ya dora musu cututtukan da magabatan su ba su san da su ba wata ilke ne yanzu kan jama'u din tana cikin abin da manzon Allah ya alƙawari mutane suna zinace zinace ne suna homo suna luwaɗi sai Allah ya dora musu cututtukan da likitoci za su iya magance su ba sai zama to kuma tabbatar da magana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu dan shekara 100 in ka taso shi kace masa akwai wani ciwo kanjamau ina ji zaka dade kana bayani kafin ya gane abin da kake nufi na ko wata typhoid ma ko hatta malaria ma ina ji fama za a yi ka dauko dan shekara 100 kace masa zazzabin malaria kake yi za a yi wahala an je asibiti za a yi test a gano cewa akwai parasite ko babu za a sha wahala a jikin shi ta yawan barnace barnace tana sa a zo da cututtuka wanda kuma ibtila'i ne da jarrabawa daga wajen Allah madaukakin sarki eh wa ma hiya sai suka ce ya manzon Allah to wannan wani ciwo ne guda ɗaya da ba maganin shi ya rasulullah sai ce qala al haram ina kuka ce tsufa ko bai da magani anya tsufa bai da magani to idan mutum ya girma fa ba sai an girma za a tsoho ba to mutum sai ya ƙi zuwa mana eh mutum ya tsufa eh shi yasa suka ce shi kuma tsoho idan ya taho marhalar tsufa komai nasa canjawa yake hatta tsoro da razani cirewa ake ba sa jin tsoro ba sa razan abinda zai tada ma hankali ka fita a gudu sai tsaya ke duba wai menene ake wa gudu mata dan bai kai lokacin abin da zai tsora ta ba komai nasa canja yake amma dan karamin yaro yanzu kana fita uwarsa tana higada da daraban daki yana ganin duwa daki zai tsalla kuka dole a zauna a kunna masa fitila a ga mutum a gaban shi amma tsoho ba ruwan sai zauna a gida ya kwana uku ba kowa ba abin da ya dame shi inda zai juya ya ga fura a gefen sai dan sha ruwa ko da moda ɗaya ne ba ruwan sai lallaba shi gaban ɗaki ya kama ruwa ya sallah ba da problem wannan matsalar ku ta dama to tsufa dai bai da magani dole ne idan Allah ya ma shekaru za a tafi wajen tsufa Allah sa mu yi tsufa mai kyau Allah sa mu yi tsufa mai amfani eh Allah sa lokacin in tsufan yana da amfani mu kai lokacin tsufan in bai da amfani Allah dauke ranmu muna da imani muna musulmi na'am qalu suka ce fa qalu ya rasulullah suka ce manzon Allah ma khairu ma u'tiya al-insan to me mafi alkhairin kyautar da Allah zai yi wa mutum qala sai yace khuluqun hasanun kyawun hali duk wanda Allah ya wa kyawun hali wannan ita ce mafi girman kyauta da za a wa mutum a duniya Allah ka azurta mu da kyawun hali na'am حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة أن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير Allah na ba zai ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fi kowa kyauta ta alkhairi ya fi kowa ba da alkhairi me aljud malamai suka ce iba'u ma yanbaghi liman yanbaghi wani sai ake kira aljud me ce ce aljud shine ka bada abin da ya dace ga wanda ya dace wanda ta ce ake karanta aljud kada ba kai muloniya ne ka tashi za ka yi kyauta kuma sai ka duba wani muloniya dan uwanka sai ka je ka bashi kyautar naira dubu ɗari uku ba ta yi ba ko ta yi ga masu bukata a unguwar wani ma a ran nan bai ma samu abinci ba ya kwanta kuma ka ɗauko naira miliyan ka ba muloniya wannan kyautar ba ta dace ba shi manzon Allah yana kyautar da ta dace kuma ga wanda ya dace idan riga zai bada to waye ku kowa buƙatar riga shi manzon Allah zai bawa kaga kenan ya bada abin da ya dace ga wanda ya dace idan abun hawa zai bada hai duba to waye fi buƙatar abun hawa wani guri kaza yake aiki idan zai tafi yana shan wahala yana samun bacin rai kuma lalle mota ta kamace shi to me ka duba wani jahilai da falliliyar masanbi wani da falliliyar kaza wani da falliliyar kaza to dubu wannan wanda yana aikin sa dole yana da buƙatar mota ba hali ba shi to wannan hina ya da'u ma yanbaghi liman yanbaghi to irin wannan kyautar ayi ta a gun da ta dace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa yin ta wa kana ajwada ma yakunu fi ramadan to mafi lokacin da manzon Allah yake yin kyautar ban girma a cikin watan ramadana ne hina yalqahu jibril lokacin da malaika jibril zai zo gurin shi wa kana jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min ramadan idan ramadan ya zo kowace rana sai mala'ika jibril ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aridu alaihi rasulullah sallallahu alaihi wa sallam alquran manzon Allah sai ya bujurwa mala'ika jibril da alqurani duk dare zai zo sai sai tilawar izu biyu ce tilawar uku uku ce gobe ma ya dawo tilawar izu biyu ce tilawar izu uku ce duk qur'anin da aka saukar a wannan shekarar sai manzon Allah ya wa mala'ika Jibril bitar ta kafin Ramadan ya kare aji akwai inda za a samu tangarda akwai inda hadda za ta yi rawa akwai inda za a yi canjin harafi ko canjin wasali sai an ji komai kim da kim ya zauna kafin Ramadan ya wuce sai kuma manzon Allah da Jibril ya zo ya yi tilawa an ce lafiya kalau tilawar ka ba inda take rawa to in ya fito kuma sai kyauta to kaga kenan kai ma ya kamata duk lokacin da kai tilawa ka ji ta gingim a zaune sai ka raka ta da ‘yan sadaka ko? ka raka ta da kyauta wata ka zo ka za ka yi sauka sai Allah ce bace ka tun da ka buɗe bakara kai da ka zo hanna su kyankyan ba ka yi ɓatan baki ba ya kamata a ran na ayan kasa iman ai wallahi ba karamar alfarma ba ce ka sauka kyan ba ɓatan baki ka sako qur'ani alif lamin bakara har ka zo minan finnati wa nasu kyan lafiya kalin ya kamata ka yi wannan kyautar da Allah madaukakin sarki ya baka ko ka yi ƙuru a cikin albahin ka dubu talatin sai na 'yan an bawa ran laraba ka je ka dubu waɗannan akuya da dubu takwas a ba ojo ya gyara a yi ɗan balangu da tsire a gyara lafiya kalo aiwa Allah maɗaukakin sarki godiya wataƙila sai a take baka damar ka sake sauka ba matsala a sake sauka ba matsala to manzon Allah da sun zo sun yi tilawa da mala'ika Jibril yana fitowa to manzon Allah kyauta ce zai rika badawa sai a rido alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Qur'an fa idza laqiyahu Jibril idan jibril ya haɗu da shi kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ajwada bil khairi to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fi kyauta ta alkhairi min ar-rihil mursala sama da iska mai kadawa iskar da take kadawa to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fi ta kyauta mun san iska mai kadawa ko wani lokacin idan sauro yayi yawa a gari da iskar wannan ta kada sai kaje mutane suna ajiyar zuciya gari yayi dafi suna daki suna gumi suna zafi da wannan iskar ta kada kowa zai ji ta taba shi to yadda wannan iskar take kadawa ta taba kowa da kowa haka kyautar manzon Allah take ko manzon Allah kyautar ta fice ta wannan iska din haka kyautar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take tana iya shafar kowa da kowa haka in Allah ya ma arziki ya kamata kowa a garin ku ya zama wani alfahari da arzikinka haka ya kamata arziki ya kasance ko alal akalla a unguwanka ko alal akalla makwabtanka ya kamata kowa ya zama wani alfahari da arzikinka akwai abin da yake mora cikin arzikinka kuma yana daga cikin hikimar da ya sa addinin musulunci ya wajabta zakka saboda ya zama to mutane da yawa suna mora da arzikinka in ka ajiye kuɗi to zakka ba ta ci in ba ka so zakka ta ci to a juya kuɗinka wata ƙilkara da naira miliyan biyar in ka ajiye ta sai shekara za a zo a karɓi zakka to amma idan ka sai mota ka ba da amma haya za a karɓi zakka a ciki kana da naira miliyan biyar ka je ka duba sharon guda uku falla falla na 1.5 ko 1.7 sai ka ce kai direba ungo kai direba ungo kai direba ungo ku je ku rika yin haya da shekara ta juyo abin da yake hannunka duka naira dubu ɗari hudu ne saboda duk an yi bukatu an yi fentin gida an yi renovation an yi kaza an yi kaza amma ga motoci akan kwalta za a musu farahi a karɓi zakka ba za a karɓa ba to me yasa za a karɓa a naira miliyan biyar ba za a karɓa a jikin mota ba na saboda saboda ita motar ita miliyan biyar din shi yasa za a karba ko to me yasa ba za a karba kan motar miliyan biyar ba na ana ana amfana ta direban da ka bawa ya jata da shi da iyalansa za su samu abinci jikinta da haka kenan ka kai ka taskace a gida kai kadai ne ka san kana da akwai amma idan ka bawa direba mota ya ja matsawar ya tsare amana in bai tsare ba amana ka kwace kayanka in ya tsare amana shi zai ci iyalansa za su ci wata kal yaran gidansa ma da wanda yake mai karan mota da wanda yake masa goge-goge da aikace aikace da za su abinci a jikinta yasa to musulunci baya so a kai dukiya a yasa duk dukiyar da ake zuwa ta yi musulunci yace ba zakka a cikinta matsaloli na amfana a jikin shi in ka ɗauke kadara kadara sai ba a karɓar zakka a jikinta ma'ana kadara wannan kadara ce a karan kanta ba kuɗi yake fitowa daga jikinta ba kadara ce a aji amma an kuɗi na fitowa daga jikinta ne kuɗin da aka karɓa a jikinta a fita mai zakka misali kana da naira miliyan goma sai ka je ka sai gidaje guda uku na naira miliyan uku sai ka sa haya a cikin su to ba za a karɓi zakka akan gidajen ka na ba aka zo karɓa ce wannan gidan na miliyan uku ne to plus 3 miliyan wannan na miliyan biyar ne plus 5 miliyan wannan na miliyan biyu ne plus 2 miliyan ya zama naira miliyan kuma sai kawo zakkar su ba a yi sai dai kuɗin da ka karɓa na hayar gidajen idan an ta haifar da zakka sai a haɗa da su idan suna nan su ma an kawo juwa su kasa su wani gurin su ma ba za a karɓi zakka ba saboda lokacin da aka yi na miliyan uku maimakon gidajen haya su yi karanci a garinku za su yi yawa lokacin da gidajen yawa za su yi yawanci za su yi yawa a garinku an gwaye da za su yi aure ba su da barazanar gidajen haya da za su kama baƙi da za su zo ba su da barazana nan ma amfanuwa ake da dukiyarsa to ana so mutum in yi arziki ya zama to al'umma tana amfanuwa da dukiyarsa ta kowace irin hanya wannan shine ɗaya daga cikin hanyoyin da ake amfanuwa da dukiya Allah sa mu dace حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق كو شقيق عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب رجل ممن كان قبلكم wani cikin mutane da suke gaban ku an mai hisabi falam yujad lahu min al ajri min al khairi ba a samu komai na alkhairi tare da shi ba mai kudi ne iya mai kudi amma alheri babu illa annahu kana rajulan yukhaliqu an-nasa sai dai mutum ne da yake cuɗaɗɗeniya da mutane wa kana musiran yana da wadata matuƙa da gaske fa kana ya'muru ghilmanahu an yatajawazu anil mu'sir yana umarni da yaran shi suke kauda kai a wanda yake cikin kunshin hali yana mu'amala da mutane za a karɓi kyaurancin abinci za a karɓi aron kuɗi idan an faɗa matsala yaransa za su yi rubutu rayuwarsa za ka bada ana albahin januwari zan bada ana albahin januwari yana faɗuwa za su je kofar ofis je tsaye akan akawu tun ada akwai da kawo ka karɓa sai ka ce wallahi ni wannan matsala ina wannan wata ina da problem mata ta ta aihu akwai kaza akwai kaza irin dai shi uzuri na yan masu bashi ko in aka yi to duk wanda ya kawo muku uzuri na kunci ku kai da kai kar a takura mashi in an je karɓa su ce wallahi Allah bai hure ba muna cikin kunce ce to kau da kai kan ku takura masa wannan shi kadai ne abin da aka samu a littafin sana ayyukan kwarai amma ina sallah ina azumi ina zakka ina waye du babu sai la ilaha illallah sai kau da kai akan abin da mutane in sun takura qala Allah azza wa jalla sai Allah madaukakin sarki yace fa nahnu ahqqu bi zalik ai ko mu ne muka fitancanta da haka in dai bawanmu zai kau da kai ga wanda yake cikin kunci ya mu kuma za mu kasa kau da kai ga wanda yake cikin kunci dan yanzu aka tsaya gaban Allah madaukakin sarki aka ce ba ka da komai ina ga ai kunci ya kare yace to in ko wannan dan adam da muka halitta zai kauda wa duk wanda yake da kunci kai ya kamata Allah ya kauda masa kai lokacin da yake da kunci sai a samu mai aljaza'u min jinsil amal kaga kenan irin abin da yawa mutane hidin irin abin da Allah madaukakin sarki ya masa fa nahnu ahqqu bi zalika minhu fatajawaza anhu kuma Allah sai kauda kai da aka sai aka kada shi cikin gidan aljanna Allah ka samu shiga babu gumi da da shan wahala da aka kenan cikin kyawun hali har da sassautawa mutane lokacin da kake mu'amala da mutane da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mafi alkhairi cikin mutane wanda yake cuɗanya da mutane yayi haƙuri akan cutar wasu in gari ya waye baka so ranka ya bace mutum zai higa daki bayan ya salla asuba yayi azkar din su cikin masallaci ya karanta Qur'ani zai higa daki ya kulle ya kamo TV ya zauna yana kallo ba zai motsa ba sai lokacin sallah azhar ta azhar yazo ya salla ya ayi nafil fudu sai karanta Qur'ani ya koma gida la'asar haka magariba haka wa zai zo ci mutuncin sa wa zai zo zage wa zai zo takura masa babu da sai manzon Allah ya ce amma wanda ya fihi alkhairi ne wanda zai higa cikin jama'a ya zauna wani lokacin ya zance a ce ƙarya yake eh wani lokacin ya zance a ce wa ya gaya maka wani lokacin a yi gori a yi zagin uwar mai kan wadabi a haɗa da shi ko wani to wanda zai higa ya cakuɗa da mutane ya yi haƙuri ya kau da kai wani shine Allah maɗaukakin sarki ya fi so kannan kau da kai kenan shi ma yana cikin mai yana cikin husnul khuluq yana cikin kyawawan halaye mutum ya zama to mai haƙuri mai kau da kai wani ma wauta ka kau da kai wani ya bahinka ka tabbatar takura ya kunci ne ba yadda za ka ce to ai hakuri har Allah hore mana ba matsala a ciki wani yana da kunci yana da takura kuma kana da kuɗi a ji a banki ba abin da za ka yi wani ga kuɗin da je ka biya buƙatar ka ni ike biya na sannu a hankali in za dama da dubu ɗaya ɗaya wani bai da matsala in ya kai miliyan ɗaya ajiye ta a banki wani shekara goma bai taɓa ba an ce wasu bankunan da kansu suke bincikar ina wani da ya zo ajiya tun da ajiye bai ƙarshe ba bai taɓa to ina zai bi mutanen unguwarsu ya ba su aro suke da da dubu ɗaya bai da matsala in dai ajiye ta a banki ɗaya shekara goma bai bi ta ba in ya ba unguwarsu suke birawa da dubu ɗaya ɗaya da an wuce wannan guri yana daga cikin abin da ya mai da mu baya ajiya a bankuna ya mai da mu baya matuƙa da gaske ba don muna ajiya a bankuna ba da mun ci gaba da ci gaban mu ya wuce haka yawancin iyamurai da suke tahowa jihohin arewa ba da kuɗi suke zuwa ba kuɗin da kuka ajiye naku na jihar hi suke amfani da shi wani ya kai miliyan goma banki bai da buƙatarsa watakila sa ta a fixed deposit ba zan ƙara waiwaitar da ba sai bayan shekara uku in yamuri kuma ya gano ga kaza ya fito ana cin riba a kan shi jari ne babu musamman lokacin da waya ta fito ana sai da sim dubu ahirin ko ana sai da waya mai kan kwado naira dubu ahirin naira dubu talatin china in kaje dubu biyu dubu ku za ka ɗauko ta sai zo banki kuɗin garinku da kuka ajiye a bankin hi zai ranta ya tafi china ya kawo kaya ku saya ya biya banki kuma ya ci gaba da harkokin shi to inda kai baka kai kuɗin ka ajiye ba ka zo ka sarrafa ka yi kasuwa da shi to yaran da zaka sa a kanti da wanda za su tsare da wanda za su ma shara da wanda za su gina shagon duk arziki za su ci inda zaka arawa mutane wani kai ga aran dubu kaza ga aran dubu kaza ga aran dubu kaza in wannan bai miƙe ba insha Allah wannan zai miƙe in wannan bai miƙe ba in Allah yadda wannan zai miƙe shine abin da ake na empowerment din fa a koya mutane sana'a dauki kuɗin da zaka aje ka shekara goma kai waje ba wani to ga dubu ɗari biyu a ciki amma a yi rubutu bisa amana ko na mutu kuɗina ne za ka biya kuma in dai wasa kai da shi ga hinan bisa amana jama'a ku zama haida zai biya in tsautsayi ne Allah ya turo wannan na yafi zaka iya ba mutun jari ayo Allah ya turo gobara ta cinye shi ya zai tunda ka fi karfin abin to sai a kai da kai yana daga cikin tajawuz din kenan to kai ma Allah madaukakin sarki sai ya kauda kai akan shi na'am Allah ya ruha mana asiri hadathana Muhammad ibn Salam an ibn Ida an ibn Idris an ibn Idris qala sami'tu abi yuhaddith an jaddi an abi Hurairah سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق وما أكثر ما يدخل النار قال الأجوفان الفم والفرج حديث الليلة مكوتي حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن عن معاوية عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن النواس بن سمعان الأنصاري أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dangane da ayyukan lada da ayyukan zunubai meye in nayi daidai ne meye in nayi kuskure shine abin da ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba wani layi ba wani layi in rike wata ka'ida in nayi kaza kawai na san daidai ne in nayi kaza kawai na san kuskure ne ba sai na je na tambayi malam ba sai manzon Allah ya ce albirru abin da yake daidai usulul khuluq shine kyawun hali duk abin da za ka yi alasan barka alasaka da alkhairi a yada a gari wane da ake kira husnul khuluq ko shine bambancin aure da zina wanda zai aure murna yake yana yaban aibi yana dariya yana abin bayazo ko eh yana faɗa ana dariya alwalansa suna dariya ƴan uwansa suna dariya ana murna wani yana barwa uwar duniya ya taho ya ce a shi murna wannan amana na zuwa ne aure da za a yi albirru ne kenan amma wanda zai yi zinafa wani a ɗauko a daidaita taho wani a taho a kan babur wani a higa ta lungu wani tana ɓuya wani tana sa da ƙabi yana kaza a ɓuya a nan a tafi nan a tafi kaga wani akwai alamar cewa ba gaskiya ba ce ba to duk abin da ya daidai da kyan hali wannan abin shine daidai cikin shari'a albirru husnul khuluq wal ismu zunubi ma hakka fi nafsik shine duk abin da ya susa a ranka abin da kai zuciyarka ta ce maka anya to wani abin zunubi ne wa karihta an yabqali alaihi an-nas siffa ta biyu baka so mutane su san ka dashi to wani abin zunubi ne da haka duk abin da zaka yi in dai zuciyarka za ta tambaye ka anya to alama ta farko yana abin zafi ne alama ta biyu baka so mutane su gane kana aikata wannan laifin to wani abin zunubi ne baya bukatar ai tafsiri duk abin da kaga kana oyewa mutane to akwai matsala akan shi in za ka ajiye wayarka akwai pattern ko akwai password duk kowace folder na ta password din daban akwai matsala cikin al'amur haka ne kowa haka wane akwai matsala kowace folder akwai password to me kake boyewa saboda baka so da tsautsayi wani ya buɗa ya gano abin da yake ciki wannan abin da baka so mutane su gani wani abin yake gaya maka wani abin kuskure ne kuma kai da kanka in ka kwanta lokacin aka ce ta don aka mutu a yau wannan in an mutu a yau din da zaka tambaye kanka shi ne bangare na biyu da yake nuna maka wannan abin laifi ne in ba laifi bane ba za ka ki ba ka mutu kana aikata shi yanzu dan Allah duk cikin masallacin nan wa zai ki mutu yana sujada eh wa zai ki mutu yana la ilaha illallah ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ha din tana fita yana mutuwa wa zai ki ba wanda zai ki amma in dai kana so kana ki mutane su ganka da laifi zuciyarka tana susa to wani abin shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace zunubi ne Allah madaukakin sarki ya tsare mu wannan ita ce ma'auni da ake ganewa abu kaza alheri ne abu kaza kuskure ne abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah nuna mana dan mu gyara mu aiki da abin da ya dace akwai dan uwa yake cewa da Allah a sa ya shi cikin addu'a Allah madaukakin sarki ya bata lafiya tana asibiti a kwance Allah madaukakin sarki ya bata lafiya Allah ya sa ya ba ta sauƙi abinda ta haifa kuma Allah maɗaukakin sarki ya sa albarka a cikin shi ita kuma Allah ya ba ta lafiya cikin gaggawa Allah ya sa ya zama lada da ake ba wanda suke rahin lafiya dukkanin uwa musulmi da suke fata fama da rahin lafiya ubangiji Allah ya ba su sauƙi Allah ya sa ya zama to kafara da zakar jiki a jikin su wanda suka riga mu gidan gaskiya kuma ubangiji Allah ya gafarta musu wanda yake ta Allah ya gafarta malam ina da tambaya dan Allah malam ya halarta musulmi ya je kenan gayyatar ɗaurin aure coci wallahu alam salam malam abinda kake Allah ya saka da alkhairi to Allah ya saka mana baki ɗaya da alkhairi malam an yi wa mutum addu'a Allah ya yaye masa to a yi wa mata addu'a, Allah ya yi musu zafin kishi, wai malam mafarki gaskiya ne, Allah saka da alkhairi, tambaya guda biyu kenan ko? E, na farko addu'a take a yi wa mata addu'a Allah ya yi musu zafin kishi ko? E, Allah ya yi musu kihi, amma kishi na wauta na jahiliya. Amma ba da za a yi Allah ya yi wa mata kihi, haka wannan halitta ce a jikinta sai ta yi. amma kishi na wauta shi ne abin da ake zargin mata a kansu amma kishin mijinta kishi dan an so mijinta babba cewa kar a zo kusa da mijinta wannan ba da zaka kada miji amma kihi na hauka da zai kai da zagi da fadar bakar magana a zagi gidan miji a zagi miji a zagi kishi a faɗi bakar magana wanda tace wauta da hiriri ta ita ce kuma jahiliya eh ke kuma da kike so ki kunanci wani matar take turiya Allah ba ki damar kunatan shi ko? Dan alama wata ce take kokarin ta hana ta ko? Eh Allah ya yi mata Allah sa ku fahimci juna da ke da uwar gida Allah sa ku zauna lafiya a kalau. Sannan kuma nana tambayar mafarki gaskiya ne? Eh ar-ru'ya saliha min al-mu'min yara aw yura lahu ko? Juz'un min 60 wa 20 juz'an min an-nubuwa aw kama qala sallallahu alaihi wa sallam. Mafarki na gaskiya na kwarai mai daɗi da mumini zai gani ko a gani mashi sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce kashi ashirin da shida ne daga cikin annabta kashi ɗaya ne ana? ashirin da shida ne ko arba'in da shida arba'in da shida ko kashi ɗaya ne cikin arba'in da shida daga cikin kasan annabta ma'ana manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kafin ya fara annabta sai da ya wata shida yana mafarki kuma duk mafarkin da sai ya zama gaskiya da aka turo shi annabi sai shekara ashirin da nawa shekara ashirin da uku in ka raba ta gida biyu za ka samu na? in ka raba ashirin da uku gida biyu a ba sha biyu da rabi ba in kai ka daɗa kowace shekara gida biyu ba shekara ashirin da uku wata shida shida guda nawa za a samu a cikin shekara ashirin da uku sau biyu kenan za a ce ko shekara wata goma sha biyu ne a cikinta to in ka datsa kowace shekara gida biyu ashirin da uku ka datsa ta gida biyu biyu biyu biyu biyu arba'in da shida za ka samu ko shine abin da manzo Allah yake nufi cewa mafalki na gaskiya da mumini zai yi ko a masa to kashi ɗaya na cikin arba'in da shida na kasan annabta yadda wannan mafalkin da yake lokacin da zai zama annabi yake tabbatuwa to mumini in yi mafalki mai daɗi shi ya gani ko aka gane mashi yana cikin wannan kaso na annabta na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alama dai idan mumini yayi mafalki ko aka yi mashi insha Allah kyakkyawan zato 100 bisa 100 wannan mafalkin yana zama gaskiya akwai mafalkin kuma da yake adghafu ahlam ne kamar da naga wani ya rubuta ya koyi abun mamaki da mafalki ya ga mafalki kai mafalki ka sai falleliyar mota ka tashi ka ganka baka da mukulli kai mafalki ka tashi kana da kuɗi ka shafa ajihunka ka ji zero ya ce ka yi mafarki ka fi tsarin kwance ka ta yi gaji ka jagabko na'am mafarki yana zama gaskiya insha Allah musamman ga mumini wanda yake kuma mumini na kwarai akwai mafarkin da yake a zagafu a halam ne shaɗan ne kawai ya ma wasa akwai mafarkin da kuma kawai tunanin zuci ne daga kwanta da shi eh wani yana so ya yi aure yana son yarinya ya kwanta kwar yana ta tunaninta sai bacci ya ɗauke shi to wannan tunanin shine zai ɗore a cikin barcinsa da aka iya mafarki wannan tunanin ne da ya taho da shi wannan ba a lissafa shi a cikin mafarki ba zan san gaskiya ko ba gaskiya ba ne sannan duk abin da ka sa a ranka ka kwallafa shi to kana iya ganin sa a cikin mafarki ɗaya daga cikin sarakunan musulmi da aka yi wani ya taɓa damfarar shi shi ba abin da yake da bukata irin ya zama ya mallaki duniya kuma ya zama tona da kuɗi da aka wani mutum ya fito kawai sharara masa kirari ya ce na zo ma da albishi ya ce albishi ne mai ce mafalki na yi kayi kaza kayi kaza kayi kaza duk abin da yake so ya gaya mashi ya ce amma sharaɗi ne fa idan abin ya tabbata za ka min kyautar zinare da ya kai dubu ya ce na alkawari zan ba ya ce to na mulki ka samu kaza ka samu kaza ka samu kaza ka samu kaza yace to zan gane gaskiya ne sai in ka kwanta za ka yi mafalki in baka yi mafalki ba ƙarya ne in ka yi mafalki gaskiya ne za ka ba mu to sarki abin da yake so ne an gaya mashi in zai kwanta za a yi kenan zai kwanta da abin a ransa dan haka yana tahi da safe ya tahi da wannan mafalkin da aka gaya mashi shi kuma ana kai kurkuku aka daure in mafalki bai yiwu ba zai ci gaba da zama in mafalki ya yiwu ana kahi fada kuɗi za a bashi ya wuce da aka yana tahowa daga daga gidan furzin kawai ya taho yana kara da kirari kai ne sarkin duniya kai ne mai gaskiya kai ne mai cika alkawari a cika mu alkawari na sarki yana zuwa ce a kirga zinare dubu a bashi aka kirga zinare dubu aka bashi aka sa jama'a su raka shi yadda aka je inda za a bar gari sarkin fada ya rike ya ce maka da cin banza ba nika so na shi ma ya kirgo kazan sarkin fada ba ya zuba a jini amma aka gane ƙarya nake yace ai na gane ƙarya kake saboda ba yadda za a yi mutum ya kwanta da abu a ran shi ba tare da ya gaishe cikin mafarki ba za ka hi sarkin fada tunda ya ci ya shiru shi ma na mutum tunda ya san an gane hi kasan na sani kasan mu rufa juna asiri za ka to akwai mafarkin da yake irin wannan tunanin ne shi ma ba a masa fassara Allah madaukakin sarki ya sa mu dace na'am wa alaikumus salam na'am eh eh na eh na eh ba ina nufin duk wanda yake da password a ni mata tana da password ba ina nufin duk wanda yake da password a wayar shi ba kuma lalle mai sako ne ya danganta da menene dalilin da yasa ka sa password a wayarka wata kilba mamaki kamar da ka bada misali akwai hotunan iyalinka cikin ka akwai hotunan ƴaƴanka akwai hotunan iyalinka saboda kana da yakini kana da garanti akan wayarka ka tabbata za ka iya ɗaukar iyalanka a da kake so da hijabi a jikin su ko ba hijabi ko ba ka so ne ga matarka ba hijabi ba kaga wannan ba za ka sa password a dalilin wannan ba za a zarge ka da me yasa ka sa password ɗinka ba wani mamaki neman aure yake ko suna chatin da budurwar shi ko ba haka bane ba suna waya da budurwar shi ga lambar ta cikin waya kuma mata suna yi suna higa so suke su ga ina Zainab ina Fatima ko sai ka sa masa faso idan ka sa wannan faso din idan ka ranka yi gobarar da za ta taso wannan ba matsala a cikin ta ko Allah mada bikin sarki ya samu nan ina bal amalu bin niyati wa inna ma da kulli imrin ma nawa wanda yasa dan maslaha ya san me yasa ya sa ta wanda yasa dan barna shi muke magana akan shi Allah madaukakin sarki ya samu dace subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahi rabbil alamin